الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ‘yan uwa barkanmu da sake haduwa a darasi da muke gabatarwa na taujish na ilmul qira'at wato bil ulum al-lughawiyyati wa shar'iyyati ta'silan wa tatbiqan wanda wannan shine majalisin mu ko zaman mu wato na 71 muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da zamu gabatar Allah ya bamu ikhlasi da dacewa da sunna ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu yi kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna firdaus al'a'la ta kasance makomin mu da mu da ku gaba daya to madalla ayat da zamu tashi akan ta wato tana cikin suratu wato Yusuf kenan ayata 23 inda Allah subhanahu wa ta'ala ce wa rawadathu allati huwa fi baitiha an nafsi wa rawadathu ta neme shi rawada wato fa'ala ya nuna ta kai mutuka wajen neman annabi Yusufa allati huwa fi baitiha wanda yake cikin gidanta wato kenan matar gidan mai gidan shi kenan an nafsihi daga kansa wa ghallaqat abwaba Allah ya ce ta liƙe ta kukkulle kofofi ghallaqat wato abin yana nuna ƙarfi kenan an gane ko sannan waƙalat ta ce haitalak to nan ne taujihul ƙira'at yake mun gane ko wato waƙalat haitalak idan muka duba imam nafi almadani da imam abu ja'far almadani sun zan almadaniyani da abdullahi ibn zakwan sun karanta haitalak هيتلك عفوا وقالت هيتلك هيتلك mun gane ko yawwa imamu hisham wanda rawi ne na abdullahi ibn amir shi ko ya karanta hitalak wancan hitalak wancan kuma hitalak kinan bambancin su alhamza ce can kuma ya unni ba sani ko mun fahimta ba yawwa to ina fata an fahimce ni wato kenan imamu shatibi rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin ya kawo sabani cewa hisham yana da sabani wajen karantawa hita kuma yana karanta hitulak sai dai malamai sun ka ce wannan wajh na tariqi shatibiyya wato babu shi saboda ita asalin shatibiyya littafi ne na at-tafsir na Imam Dani wanda yake mansur ne Imam Shatibi mai da shi manzu to can cikin asalin babu wannan wajh tana yawan mantuwa ce ya kawo shi to almuhimmu dai Imam Hisham ya karanta hitalak sannan kuma Imam Ibn Kathir ya karanta haitulak ban sani kuma fahimta ba haitulak to sannan sauran kura sun karanta haitalak yawwa to waɗannan su ne ƙira'at almutawatira duk da yake akwai ƙira'a shadda wadda za ka iske abin nan an ruwaito daga abdullahi ibn abbas wato haitulak haitu to sai malamai sun ka zuwa taujihin su jamhurin malamai sun tafi cewa dukkan waɗannan ƙira'o'in da hitalak ko mu ɗauka da haitalak da hitalak an gane ko da kuma hitalak ko ba haka ba sun ka ce dukkansu in an haɗa su matsayin ismu fi'ilu amrin shi ce ismu fi'ilu amrin in an ce ismu fi'ilu amrin ba ɗin da fi'ilu amrin ba shi fi'ilu amrin fi'ili ne amma ismu fi'ilu amrin abin da yake bada ma'ana ta fi'ili amri amma ba fi'ili amri bane akwai ismu fi'ilu madin akwai ismu fi'ilu amrin akwai ismu fi'ilu mudari abin da ke bada ma'anar su an ba ba su din bane sai a kira shi sunan su mun gane ko yawwa kiran da qira'a ta wato hitalak da kuma qira'a ta haitulak da qira'a ta haitalak da qira'a ta hitalak duka dai ismu fi'lu amrin sun ka ce ma'anahu in an ka dauka sabanin yaren larabawa ne ma'anar shahalumma kinan fuskanto wa aqbil ka fuskanto to sai dai waɗansu malamai sun ka ce in mun ka ɗauki ƙira'a ta ibnu abbas hayitu lak hayitu ma'ana kenan ta hayyatu laka an gane ko yawwa sun ka ce fa innaha fi'lun mabniyun lil maf'ul an gane ko min hayya'a sun ka ce kenan sai zamanto asalin ta huyitu lak huyitu lak ai huyitu lak an shirya mini an shirya ni gare ka an gane ko sai qira'a ta hisham wanda take hitu abin nan hita lak an gane ko to nan sun ka ce to ita ana iya ɗaukar ta ismu fi'lu amrin kamar sauran qira'at wasu kuma sun ka ce a'a yana yiwa an yakuna fi'lan wato waqi'at waqi'at damir al-mutakallim minha ar-rajul yahi'u kinan qira'ata hitu wanda ba a kawo alhamza ba yana iya ɗaukar fi'ili na ha a yahi'u kenan idza ahsana hay'atahu idan mutum ya kyautata kamar sa mislu jaa yaji'u kenan bi ma'ana tahayyatu lak na shirya maka an gane ko yawwa to shi yasa sun kace kenan in an kawo alhamza ma'ana tana iya canzawa wanda kuma sun ka ɗauki duk ma'anar su guda kawai ismu fi'il amrin na sun kai gaba to almuhimmu da tace ma annabi yusufa wato kenan ka shirya mi yace qala ma'ad Allah yace sarki ya tabbatar ma Allah ma'ad Allah asirin wannan alif wawun ne domin daga aza ya'udu ne muna ganewa yawwa yace ma'ad Allah sarki ya tabbatar ma Allah Allah ya min tsari innahu rabbi ahsana maswaya yace shi rabbi nan za ku ga wasu ƙur'anai sun rubuta rabbi da ja da ja wasu kuma sun rubuta shi da mi da baki to in kaga an rubuta da ja da ƙur'ani da dama yake rubuta rabbu da allahu da ja kenan suna nuna mi suna allah ne in kun ga waɗanda suke rubutawa da ja sun ka zo wajen rabbu sun ka rubuta shi da baki kenan suna nuna ba mi ba ba wajen allah ba ba allah ake nufi da shi ba dama kalma ta rabbu wani lokaci ba tare da allah ba domin ana cewa rabbul baiti ne da rabbul baiti alar ma eh ubangida to ubangida Allah ne eh to rabbatul baiti fa eh yawa to ita ma Allah ce yawa to kaga akwai matsala kalima ta rabbu sun kace cikin larabci tana daukan ma'ana sun kai ma'ana goma tana iya daukan mai gidanka an gane ko to ala ayyati hal nan wadan sun kace innahu rabbi Allah ake nufi lalle ubangiji na ahsana masa waya yake ta makomata wasu sun kace innahu rabbi mai gidana ne an gane ko wadanga wuri da guda biyu ne a cikin suratul yusuf inda an kai sabani kamar wuri inda yake cewa wa qala lil ladhi dhanna annahu najin minhu mazkurni inda rabbika wasu ka ce to inda rabbika shin zuwa wajen Allah ne annabi Yusuf ya ce roƙa mishi Allah ko kuwa inda rabbika wajen mai gidanka an gane ko in an ce wajen Allah ne wannan yake nuna ashe neman addu'a ba sai wanda wanda ya shi kaza ka neman addu'a gare shi ba don annabi Yusuf manzo ne ya nemi addu'a kuma wajen wanda ni ba manzo bane da haka kakkare na addu'a wani annabi wa shi na neman addu'a to akwai sabanin malamai ni na kawo kuna saboda kakku yi sabani wata rana ta so ku ce abin nan innahu la yuflihu zalimun lalle azzalumai ba sa rabauta mafhumu kinshi kenan waɗanda ba azzalumai suke ni suke rabauta shikenan mafhumul mukhalafa kenan to akwai in kana son karin bayani kana iri ba cikin alqiraat wa atharuha fi at-tafsir wal ahkam a safha ta 777 kuma kana iya ribawa cikin qala'idul fikr fi tawjihil qira'atil ashr a an gane ko yawwa in ka diba cikin qala'idul fikr fi tawjihi qira'at al-ashr na bari in gani malaman da suka yi shi akwai Qasim Ahmad ad-Dajwi ne ko Dajwa da Muhammad Sadiq al-Qamhawi ina fata an fahimce ni yawwa da haka ya kamata ɗalibin ilimi ya san abin da ake ciki kakka ta kaji magana in ka diba cikin wato qala'idul fikr fi tawjih al-qira'at al-ashr a safha ta 72 sun kawo wannan bayani yawwa har sun ka kawo qira'a ta hisham ana iya fassara ta da tahayya ali amruka kinan al'amarinka ya gyaru gare ni aw hasunat hay'atuka kinan kamar ka ta kyautatu zuwa gare ni shine hitalak an gane ko yawwa walaka sun ka ce muta'alliqun bi mahzufin ala sabilil badali ka annaha qalat alƙaunu laka an gane ko kenan magana yanzu ta rage gari ka kai da aka jira ban sani ko mun fahimta ba yawwa to sai Allah ce walaqad hammat bihi ta so ta nufaci annabi yusuf wa hamma biha nan malamai sun kai sabani domin akwai isma ta al'anbiya hammat bihi ta so wasu malamai sun ka ce wa hamma biha shi ma annabi yusufa ta ja hankalin shi har ya so ya abku zuwa gare ta to akwai riwayat da ake kawo in ka duba kamar cikin ad-durrul mansur fi tafsiri bil ma'thur na imam suyuti zaka ga an kawo sai da annabi yusufa ya zo ya zauna tsakankanin cin kafafuwanta an gane ko wasu sun kace shawar shi ta heta cikin faruttan shi ko kuma sun kace annabi yusufa ya ga annabi yaqub ya bayyana gare shi ya ce mai ‘ya'yanmu ba su yin irin wannan aiki to irin waɗannan abubuwa galibi zaka iske cikin isra'iliyat ne da asara kuma waɗanda suke marwiya anis sahaba wanda kuma galibin su za a yi cewa ma su inganta ba almuhimmu dai wasu malamai sun kace da hammukinta da nashi ba ɗaya bane hammat bihi ta so ta tunkari annabi yusuf wa hamma biha shi ko ya so ya tunkuɗe ta wasu sun kace a'a hammat bihi ta so wa hamma biha son ya son ta ya ɗarsu da zuciya sai na ya karɓa mata amma abin ariz ne sai ya wuce su ma annaba wani abi wani lokacin shedan na ebijo musu da abu amma sai Allah ya kare Kama inda Allah ce iz hamma ta'ifatan minkum an tafshala sai ce mi wallahu waliyuhuma kaga hammat sun so amma kace Allah ce wallahu waliyuhuma kaga inda su mummuna abin ya tabbata da Allah bai cewa shine majibincin lamarin su mun gane wannan da kyau in kana son ƙarin bayani kana iya dubawa cikin littafin دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب لا الشيخ العلامة القرآني محمد الأمين الشنقيطي إن من تابع كاو بيان ونن ko kuma ka diba cikin addu'a bayan nan ya yi bayani kwarai da gaske da kuma sauran littattafan tafsiri wasu kuma daga cikin malamai suka tafi cewa kwata kwata ma annabi Yusuf bai yi ba bai ma yi hammu ba kwata kwata sun ka ce walaqad hammat bihi sun ka ce mi wa hamma biha laula an ra'a burhan rabbi sun ka ce laula an ra'a burhan rabbihi la hamma biha an gane ko sun kace kenan in ba dai ga hujja ugi shi ba da daya abin nan gare ta sun kace bai ma ya hammu ba amma da yawa daga cikin wasu malamai suka ce a ita laula sharadin jawabin ta bai gabatar ta don haka dai wannan shine abin da zan iya kawo a gurguje kadalika in ka diba ba shinkiti ya kawo dalilai da suke nuna annabi yusufa kwata kwata bai shiga cikin kamar duk abin da za a faɗi kwata kwata annabi yusufa bai daga cikin kamar bai shiga cikin wannan abin ba wanda take so an gane ko kariba cewa abwaul bayan akwai maganganu kwarai da gaske yace to kazalika kama haka linasrifa anhu su'a Allah ce mun yi haka dan mu yana daga cikin dalilan su sun kace Allah ya ce linasrifa anhu su'a an kawo shuhada na annabi Yusuf wadanda sun kai shaida barra annabi Yusufa sun kace Allah ya ce kazalika kama haka linasrifa anhu su'a wal fahsha'a mu juyar da mummuna abu da alfasha da gare shi muna ganewa yawwa innahu min ibadina al-mukhlasina ko innahu min ibadina al-mukhlisina akwai sabanin qira'at wata idan muka duba imam nafi' wanda menene shi al-madani da imam abu ja'far al-madani sun zammi al-madani yani da kuma asim da hamza da kisa'i da kharfu dan duk al-kufiyuna ne sun karanta wato innahu min ibadina al-mukhlasina yana daga cikin bayan wadanda an ka tsarkake yana nuna Allah ya tsarkake shi sauran kura sun karanta innahu min ibadina al-mukhlisina shi daga cikin bayan mu masu tsarkake niyya masu ikhlasi to nan abinda akwai alaka tsakanin qira'at mukhlisina ismul fa'il ne daga akhlasa yukhlisu ikhlasan fa huwa mukhlis mukhlasina ismul maf'ul ne wanda an ka tsarkake shi to dama in ba dan da Allah ya tsarkake shi ba ai da ba zai tsarkaku ba shine alaka tsakanin qira'at mun gane wannan da kyau yawwa to hujjoji waɗanda malamai sun ka kawo sun kawo kusan guda takwas sun kawo guda goma hasba ne yadda malamai sun ka kawo in ka diba cikin littafin tafsiri karkashin wannan aya zaka gane su waɗanda sun kai shaidan barra annabi Yusuf daga ciki suka ce shaidan ya shaida annabi Yusufa bai yi shi ma'ana shi shaidan ba zai yi ba annabi Yusuf ba sun ka ce dalili yace ma Allah illa ibadaka minhumul mukhlasin to kuma Allah ce innahu min ibadinal mukhlasin a kira'a waɗanda muka kawo nafi da Abu Ja'far da kuma al-Kufiyuna Asim da Hamza al-Kisai da Khalaf tun da shaidan yayi hudi ya hudi ai ko da an ka tsaya ta yi na biyu kuma ga shaidan wanga wa shahidu shahidun min ahliha falamma ra'a qamisahu qudda min duburin qala innahu min kaydikunna inna kaydikunna azim ko ba karan bane to sannan kuma da shaidan mai gidanta yusufu a'rid an hada wastaghfiri li dhanbiki innaki kunti minal khati'in ba sai ko mun fahimta ba da kuma shaidar mata qulna hasha lillahi ma alimna alaihi min su da shaidar ta ita matar qalat imra'atu al-aziz al-ana has hasal haqq ana rawatuhu an nafsihi wa innahu lamin as-sadiqin ba sai ko mun fahimta ba yawa da sauransu ne da malamai suka kawo wannan dan bayani za mu kawo to in muka duba nan ne dai abin nan taujihin kira'ati ya tsaya yanzu kuma za mu tahi idan muka duba za mu je wato aya ta 31 inda Allah ce falon ma sami atbi makrihinna to wannan ba za ta fassaru ba sai mun an koma baya aya ta 30 Allah ce wa qala niswatun fil madina matan gari sun kace ko mata a cikin gari sun kace bai ce wa qalat ba jam'u taksir ya halatta kawo ta unko a shafe ta imra'atul azizi matar sarki turawidu fataha an nafsihi tana son yaron gidanta daga ganshi qad shagafaha hubban son shi ya cika mata zuciya asalin maganar qad shagafa hubbuhu qalbaha son shi ya cika zuciyarta kina sai zama to hubban nan tamyizun ne muhawwalun anil fa'il akwai tamyizun tamyizun muhawwalun kuma anil maf'ul an gane ko eh wa fajjarna al-arda uyunan ay wa fajjarna uyun al-ard sun kace inna lana wa fi dhalalin mubin ku muna ganin ta cikin fata wadda take bayyana da Allah ce falan ma sami'at bi makrihinna lokacin da ta ji makircin su an gane ko kina abin da suka kulla mata arsalat ilayhinna sai ta tura musu wa atadat lahunna muttaka'an ta shirya musu muttaka'an ina fata ana fahimta ta ya an kace muttaka'an kenan shine wato abin kishin gida ko kuma abincin da in za a cin shi sai an kishin gida an gane ko eh ko mu ce an abin nan eh an gijirta yawa hausar da wasu suke ganewa yawa an gijirta to wa atadat lahunna muttaka'an idan muka duba cikin alkira'at wa asaru hafi tafsiri wal ahkam a safha ta 385 da kuma 778 a cikin alkira'at wa asaruha fi tafsiri wal ahkam wa atadat lahunna muttaka'an shine wato abin mufta'al daga ittaka'ana qira'a kuma ta Abu Ja'far muttakan muttakan an shahi alhamza ina fata an fahimta to sannan kuma abin nan akwai qira'a wadda take qira'a ce shadda an yi ruwayata daga Abdullahi ibn Abbas da Abdullahi ibn Umar da kuma Qatada da Imam Dhahhak da dai sauransu an karanta mutkan sannan kuma qira'a ta Al-Hasan al-Basri mutka'an ina fata an fahimce ni to sun ka ce to ita kira'a ta muttaka'an kira'a dai ta jamhur tana nufin kenan majalisan wurin da ake zama wa yattaki'na fihi lil akli wanda za su yin gijirce dan saboda su yi su ci abinci amma wa a'tadat lahunna mutkan sun ka ce abinda ake nufi da shi al-uturujju wani ice da ake cewa al-uturujju mai kamshi an gane ko yawwa ice ne mai kamshi yawwa kamar da imamu shatibi ya ce kalu turujji halaihi murihan wa mukila shi otroji ice ne wanda yana da daɗin shinshina kuma da yana da daɗin ɗanɗano waɗansu kuma sun kace mutkar abin da ke shi kawai af'am abincin da ake ci an gane ko wasu sun kace abin da ake nufi da mutkan kullu shay'in yuhazzu bis sakakini duk abin da yuhazzu da zayun ne da haƙarami yuhazzu ake daddatsa shi ko yayyanka shi abu na hudu sun kace wani icce ne ake ce ma azzama wurd shine mutkan duk dai a takaice dai yana komawa dai malamai sun kace wato shine abinda abincin da ake ci ana yanka shi ina fata an fince ni yawwa larabawa inji ibn kutaiba yana cewa ittaka'na inda fulanin ay ta'inna mun ci abinci ba sani ko mun fahimta ba yawwa sannan kuma abinda yake nuna cewa abincin ana yayyanka shi wa atat kullu wahidatin min hunna sikkinan ta ba ko ce yuka kaga abinda ba a ci da yuka ai ba a baka yuka shi yasa sun kace al mutku kullu shay'in yuhazzu bis sakakin inji malamai duk abinda ake yankawa to wa qala tukhruj alaihin da ko tace ka fita gare su wa qala tukhruj wannan ita ce qira'a ta Asim da Hamza da Abu Amr al-Basri da Yaqub al-Basri sun zammi al-Basriyani sauran kuma sun karanta wa qala tukhruj nan babu wani matsala sabanin qira'at amma dai asalin shi ukhruj ne kinan da an hankalta ba asalin ukhruj tunda hamzatul wasli in harafi na uku bayan ta yazo yana da damba ita da damba ake karanta ta in yazo da fatha ko kasra sai a karanta ta da kasra ihdina siratal mustaqim kaga na uku kasra gare istaghfir lahum na uku fatha gare shi to kenan waɗanda sun hankalta ba asalin shi babban mariya aka ce wa qala tukhruj waɗanda kuma sun hankalta ba a'a sakinanil taqaya ta'un qalat ukhruj kha'un yana da mi yana da sukuni tunda ita hamzatul wasli in za a hade ba a karanta da ita sai an kai kasra wa in sakinanil taqaya faqsil ma sabaq wa in yakul dinan fa hasbuhu ahq wa qala tukhruj alaihim ta ce ka fita gare su Allah ce falan mara ainihu lokacin da sun ka gare shi akbarnahu sun ka girmama shi wa qatta'na aydiyahunna sun ka yayyanke hannuwansu mun gane ko shi yasa wadan sun ka ce wai abin nan wai asalin yankan da aga hannuwan mutane wai da sun ka yanke hannuwansu na shi yasa duk kowa yanzu an ka ayi shi da wannan to wagga magana su matan misra su kaɗai da al'ad duniya gaba ɗaya wannan nasarar da na zama na eh isra'iliya tana malam bello sai ka ce duk matan duniya na wanga bai faru gare su sannan mace yanzu ko dace mata hannu an kai ko an ka daddace mata hannu mallam bello yan ta ba gashin tana aiwa su ba hannun su lahiya lau da ina an ka samu wagga shi dai daɗi dai na suka ji an gane ko yawwa wa qala tukhruj alaihim falamma ra'aynahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahunna wa qulna hasha lillahi ma hadha bashara sun kace hasha lillahi tsarki ya tabbatar ma Allah imamu abu amr ibn al-ala ya karanta wa qulna hasha lillahi da ba fi'il ne ana iya cewa hasha kuma ana iya cewa hasha tsarki ya tabbatar ma Allah ma hadha bashara sun kace wannan ba dan adam bane in hadha illa malakun karim sun kace mi wannan mala'iki ne ko cikin mala'iku kuma mi mai girma ban sani ko mun fahimta ba to anan abinda zamu kara cikin tawjihul qira'at ko mu ce abinda zamu kara shi da hasha da hasha din ma'anar su daya mun gane ko ikhtilafu ne na lugat imam sa'adi cikin suratu yusuf yace annabi yusufa kyawun jiki ya kai shi gidan kasu kyawun ilimi ya fitar da shi wanda yake nuna kyawun ilimi yana gaban kyawun jiki mun gane ko yawwa to wannan shine abin da akwai cikin taujihi na wato ilmul qira'at wanda kuma shi hasha lillahi din nan zaka ga ya maimaitu a aya ta 51 qala ma khatbukunna idh rawattunna yusuf an nafsi an gane ko yawwa amma kafin mu je ga waccan ayatin wajen innahu min ibadina مخلصين كو مخلصين da muka kawo qira'at muka ce nafi' da Abu Ja'far da Hamza da Kisa'i da Khalaf an gane ko da Asim sun karanta mukhlasina sauran sun karanta mukhlisina cikin littafin tawjihul qira'at al-ashr bil Qur'an sun ka ce kowace qira'a tana da wanda za a tawjihin ta da shi an gane ko sun ka ce qira'at mukhlisin an gane ko mukhlasina inda Allah ce inna akhlasnahum bi khalisatin dhikrad da inna akhlasnahum muni mun ka tsarkake su kinan sai zama to ismul maf'ul al mukhlasina ya samu abin nan ita ko qira'at mukhlisina kamar inda Allah ya ce fad'u Allah mukhlisina lahu ad-din ko walau karihal kafiruna ko ba karan bari wa ma umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahu ad-din hunafa'a wa yuqimu as-salata ko ba karan bari yawwa sannan kuma wajen fadar Allah subhanahu wa ta'ala illa alladhina tabu wa aslahu wa akhlasu dinahum lillah ko ba karan bari kaga akhlasu dinahum sun zama toki na almukhlisi da su ne masu tsarkakewa ina fata an fahimce ni sannan kuma can cikin suratu maryam akwai wannan innahu kana mukhlasan wa kana rasulan nabiyya akwai innahu kana mukhlisan ko wa kana rasulan nabiyya da haka ya kamata a gane kenan sabanin qira'atin ko ce tana da abin da yake mata wato shaida a cikin alqur'ani in ka ji magana kakka ce babu ce a kawo kaga in ka saurara kaga akwai dalili in zaka iya karba sai ka karba in ba zaka iya karba ba sai ka aje amma kakka zabu da kace babu abu in ka ce babu shi an ka kawo shi akwai shi to kaga kai kumyarka tana kusa kaga kuma inda Allah ce cikin suratul a'raf qul amara rabbi bil qist wa aqimu wujuhakum inda kulli masjid wad'uhu mukhlisina lahu ad-din kaga kowace akwai abin da yake tabbatar da ita to yanzu ayat da zamu je akan ta tawjihul qira'at aya ce ta wato abin nan 49 inda Allah ce yake ba da labarin annabi Yusuf abin nan sun mayati min ba'di zalika amun fihi yughathu an-nasu wa fihi yasirun nan za a samu qira'at mutawatira amma kafinta akwai qira'a wato shadda an gane ko inda Allah ce wa qala alladhina ja minhuma wanda ya tsira daga cikin waɗanda annabi Yusuf ya ma fassarar mafalki an gane ko wanda ya tsira tunda annabi Yusuf da ya musu fassarar mafalki ya gaya musu guda dai mutuwa zai yi guda kuma zai rayu to wa qala lil wa qala alladhina jaminhuma bayan an yi neman fassarar mafalki ba a samu ba sarki yayi neman wa zai fassara ba a samu ba to wa qala alladhina jaminhuma wanda ya tsira daga cikin su waddakara sai ya tuna an gane ko ba'da ummatin bayan umma kalima ta umma cikin qur'ani ba ma'ana guda gare ta ba ai hattara kalima ta umma wani lokaci tana nufin jama'a mai yawa kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah ko ba haka nan bane sannan kalima kuma kalima ta umma wani lokaci tana nufin mi tana nufin shari'a bal qalu inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim مهتدون وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون إن كان سنك ريكي وطن نب سيك ريكي فبهداه مقتده أتكن سورة الأنعام كان فبهداهم سيخوار هداه اقتده سيم يكو اقتداء تو وإنا على آثارهم مهتدون نهركو وإنا على آثارهم مقتدون نبي لا أنا رمى هذا القرآن أكي أي أنا رمى إيه اللهم آمين an gane ko sannan kalima ta umma wani lokaci tana nufin jagora wanda ake koyi da shi ina fata an fahimce ni yawwa kamar inda Allah subhanahu wataala ce inna ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal mushrikin kaga annabi ibrahim ya zama to umma nan umma ya zama to mi wanda ake koyi da shi ban sani ko mun fahimta ba yawwa kana umma ya kasance wanda ake koyi da shi wasu sun ce a'a ya kasance al'umma yake tun da shi kadai na a wannan lokacin da yake a matsayin manzo ya fara da'awa shi kadai ne an gane ko to ko da shi kadai ne ai daga baya ya zama abin koyi sannan kuma umma tana nufin mi lokaci burhatan min zaman to nan shine wanda take nufi shi yasa ga kalima cikin siyakin tana da ma'ana in ka diba cikin littafin al-wujuh wan nadha'ir na imamu damaghani mun haɗewa shi sai ya ɗauko kalma ya ce tana ɗaukan ma'ana ka za cikin alƙur'ani ban sani ko mun fahimta ba yawwa to waddakara sai ya tuna ba da ummatin kidan bayan ɗan lokaci kamar yadda Allah ce wala in akharna anhum al'azaba ila ummatin ma'dudatin la yaquluna ma yahbisu to idan muka duba akwai nan ba da ummatin akwai qira'o'i wato daban-daban ina fata an fahimce ni ba da ummatin ita ce qira'a wadda take wato mutawatira sannan kuma akwai qira'a waddakara ba da amatin an gane ko sannan kuma akwai qira'a duka waɗanda shazza ne wato waddakara ba da abin nan immatin waddakara ba da immatin kaga da amatin da immatin sai malamai sun kace shi ba da ummatin na ana nufin wani dan lokaci sannan sun kace waddakara ba da immatin shi ma dai lokaci ake nufi kenan da ummatin da immatin duka yana dukan mi ma'ana guda amma wanda ya karanta waddakara ba da amahin an gane ko amahin alaramma kenan ba'da nisyan al'amahu da alhamza ba wancan al'amahu na makamta na ainu al abin abin nan amahin shine wato mantuwa wadakara ba'da amahin ya tuna bayan ya manta mun gane ko yawwa sannan kuma sun kace wanda ya karanta wadakara ba'da imma imma sun ka ce shi ne wato annajatu tsira ba da immatin immatin ma'ana bayan ya tsira kenan bayan ya manta bayan ya tsira kuma bayan ɗan lokaci duk kaji ne ma'anoni suna tare da juna sai dai waccan ummatin ita ce ƙira'a mi ƙira'a mutawatira ya ce ana unabbi ukun bi ta'wilihi ni zan kawo muku tawilin wannan mafarki da sarki ya tambaya fa arsiluni ku tura ni to almuhimmu da ya zo ya ce yusufu ayyuha siddiqu nan intabe an gane ko akwai abinda ake kira al-hasf fil qur'an al-karim akwai hasful mufrad akwai hasful jumla akwai hasful jumal muna gane ba duk mai hankali wanda ya san siyakin qur'ani ya san usulubin qur'ani ya san akwai abinda an ka shahi ba sani ko muna fahimta ba da an ka ce kawai yace a tura shi kawai sai an ka ce yusufu ayyuha siddiqu ai fa arsalahu al-malik fa jaa ila sijin an gane ko wa akhbarahum bi irsal al-malik lahu wa fatahu lahu al-bab wa dakhala inda yusuf wa jalasa indahu thumma qala yusuf ayyuha as-siddiq to shi kaga daro dinnan yusuf ayyuha as-siddiq ya kai annabi yusuf kinan yusuf nan dai tunda shi ba zan ci annabi bari ya kai yusuf an shafe ya'un kinan ayyuha siddiqu siga ce ta fi'il tana nuna mubalaga mai yawan gaskiya aftina ka ba mu fatawa fi sab'i baqaratin simarin game da sha'anin saniya bakwai waɗanda sarki ya gani cikin mafarki ya akulu hunna sab'ul ijaf kinan guda bakwai ijafun waɗanda suke ramammi suna cin waɗancan wa sab'a sunbulatin khudrin da kuma wato zangarnu ko zangarniya guda bakwai ko zangarku guda bakwai khudrin koraye ko kuma tsanwaye shar wa ukhara ya bisatin da kuma waɗansu bakwai su kuma busashi sun bushe menene fassarar wannan saniya bakwai masu rama suna cin saniya bakwai masu kiba ga sani ga zangarniya bakwai tsanwaye shar ga zangarniya bakwai busassu me yake nufi yace to la'alli arji'u ila nas ina son in koma zuwa ga mutane la'allahum ya'lamuna saboda samu labari qala sai annabi yusuf ya ce tazra'una za ku yi noma domin fi'il mudari yufidu al-hal wal istiqbal za ku yi noma sab'a sinina shekaru bakwai an gane ko da'aban imamu hafs ya karanta da'aban yayi mami alhamza fatha su kuma sauran qurra sun karanta da'ban sun yi mata mi sun yi mata sukuni ban sani ko mun fahimta ba yawwa to wannan lugha ce duk ma'anar su guda masdar ne na da'aba yadda abu kenan dawama wala zama in an ce da'aban da'aba shay'a adda'u abinda aka yi an kalazimce shi muna gane ko to da da'aban dai qira'a ta hafs da da'aban duk dai lugata ne eh shine malaman zai sun kace tazra'una sab'a sinina da'aban za ku yi noma shekara bakwai tutut ana da makasan tutut gaba daya ba ma hasattum duk abinda kun ka girbe fazaruhu fi sumbulihi ku bar shi a cikin zangarkun shi illa qalilan mimma ta'kuluna sai dan kadan wanda za ku ci thumma ya'ti min ba'di zalika sannan kuma bayan haka za su zo shekara eh, sab'un shidadun kenan sab'un shidadun shekaru bakwai masu tsanani za su zo min ba'di zalika bayan haka an gane ko ya akulna za su cinye ko canye ma kaddamtum lahunna abin da kuka gabatar musu ma'ana kun kai tattali kenan ana nufin shekarun za su canye amma mutane ya kare shi illa qalilan sai dan kadan mimma tuhsinuna wanda za ku taskance ya zamanto matsayin wato kariya mun ji wannan da kyau to sun bayi a timin ba da zalika amun sannan kuma wata shekara za ta zo bayan wannan an gane ko fihi yughafun nasu a cikin waɗannan wannan shekarar za a yi mi za a yi ruwa ga mutane an gane ko wa fihi ya'sirun a cikin wannan shekarar za su yi tatsa za su yi matsa kenan za a samu abinci na matsa wanda ake matsawa al'asir ai shine abinda an ka matsi an ka samu ruwan shi shine malaman zuwa suka ce wannan naje muna gane ko yawa qala ahaduhuma inni arani asiru khamra wa qala al-akharu inni arani ahmilu fawqa ra'si khubzan ta'kulu at-tayru minhu nabbi'na bi ta'wilihi inna naraka min al-muhsinin ko haka nan bane yawa to eh qira'a ta hamza da kisa'i da khalaf wa fihi ta'siruna a cikin wannan shekarar za ku yi matsa za ku yi matsa wa fihi ya asiru na sauran kira ta ƙura aljamhur kenan tun da can sun yi yawa sun zo su bakwai wa fihi ya asiru za su yi matsa kenan nan ta asiru na bi usulubil khitab ya asiru na bi usulubil mi bi usulubil ghaib za su yi matsa ba sani ko mun fahimta ba idan muka duba cikin tawjihul qira'at al-ashr bil qur'an da sun ka zo wajen tawjihin waɗannan qira'o'i guda goma sun ka ce qira'a ta so hamza da kita'i da kharaf ta'siruna an yi taujihinta domin akwai khitab da yazo qablaha da yace qala tazra'una sab'a sinina kaga tazra'una kina antum tazra'una sannan yace mimma ta'kuluna yace mimma tuhsinuna sannan kuma yace mimma abin nan wa fihi ta'siruna ina gane ko kinan nan kamar yayi taujihin khitabakin ila almustaftina an ru'ya ga waɗanda sun ka tambayi wannan mafarki da an kai wa fihi ya'sir da kuma ya bi uslubin yadda an ka dauko magana tunda waɗanda an ka shi turo shi an kai fa arsilun kutura ni kiran ya nuna babu sunan kenan wa fihi ya'siruna ba sani ko mun fahimta ba yawwa idan mun ka duba a cikin alqira'at wa atharuha في التفسير والأحكام الصفحة تا وتوكلا دري تقوس دا سبعين أبنا دا سبعين دا أكو نصري كومو فهمت با يوا دري تقوس دا سبعين دا أكو kenan sai zamanto da an ka ce wa fihi ta'asiruna kina ya zama to bi ta'il khitab khitab ni sauran kuma fihi ya'siruna to in mun ka dauka qira'a ta atta sun ka ce alal iltifati an yi iltifati ne min al ghaibati ila al khitab daga ghaiba zuwa ga mi zuwa ga khitab tunda mutane ne waɗanda babu sunan waɗanda suke damfaye tunda ya ce fa arsilu sai an ka ce mi an gane ko afwan da an ka ce fi tazra'una kaga ana nufin kamar suna na antum tazra'una sannan an ka ce abin nan sun mai yati amun fihi nasu wa fihi ya asiruna kaga an yi iltifati ban sani ko mun fahimta ba yawwa in kuma kaga na maka ce a'a da an ka ce ya asiruna babu iltifati domin fa arsilun ku tura ni kiran mutanen babu sunan wa fihi ya asiruna kiran zai koma ni zuwa ga waɗanda sun ka turu in ka diba aujo na abin nan kenan waɗannan ayoyin kahin mu wuce su an gane ko mu shiga zuwa taujihin sauran aujo shine mu gane cewa akwai wani abu an gane shine cewa akwai wani abin da ake cewa ilimi da ake istinbati daga alkur'ani malam bello annabi yusuf ya alaihi wa ala nabiyina afdalus salatu wa atammu taslim ya koya musu yadda ake ajiye abinci baya lalacewa shine a bar shi cikin zangarniyar shi kayan turawa su zo su gane ana ajiye abinci cikin zangarniya sai bai lalacewa gashi da qur'ani yayi bayanin wannan ɗai kenan na biyu hay'atul ijazul ilmi fil qur'ani was sunna ta wanda ke karkashin majma na rabitul alam islami sun ka ce ijazi na alqur'ani ya bayyana cewa ashe zangarniya kwaya idan an ka aje ta kai shekara goma sha biyar inda ta wuce shekara goma sha biyar za ta lalace amma in ba ta wuce shekara goma sha biyar ba za ta yi mi tana aiki sun ka ce da ya ce tazra'una saba asiri na da'aban shekara nawa bakwai sun bayi a timin ba da zalika saba'un nawa kenan bakwai sha hudu sun bayi a timin ba da zalika amun nawa kenan sha biyar sun ka ce iya tsawon rayuwar kwaya in ba a yi amfani da ita ba kenan idan aka bari ta wuce sha biyar lalacewa za ta yi mun ji wannan nan kuma waɗansu malamai sun ka bambanta sun ka ce kuma cikin ijazi na alkur'ani akwai am akwai sana sana wasu sun ce asalinta ya unne sun sun ce mi sana asalinta ha unni ko kuma an ka ce a wasu larabawa ha'un suke asalin abin da sun ka shahi domin sunayha suke cewa wasu kuma su ce sunayya kenan tasghiri na sana wannan mun yi bayanin shi can cikin suratu al-baqara wajen fanzur ila ta'amika wa sharabika lam yatasannaha muna ji ko sai sun ka ce to a lugha menene bambanci tsakanin am da sana mu yi aka ce sana da am kawai shikenan daga ba mu bambanta su shi yasa Sheikh Abdul Latif Shu'aib rahmatullahi alaihi wa rahimahullahu tabi'a al-muslimin da littafi ash-shamil fi al-furuq al-lughawiyya ba mu sani ba ya ce juz'i uku zai yi tunda yake ya rasu mu sani ba ko ya karasa su inda ya karasa su muna fatan juz'ul awwal ya fito sai a fiddo sauran don duniya ta amfana don ya tattaro da dama daga ciki to almuhimmu sun ka ce yan an ka ce sana an gane ko an hankalta ma shekara ba tare da kewayowarta ba yan an ka ce am malam bello to sai ta kewayo kenan yanzu misali idan muna watan goma sha ɗaya sai na sha biyu ya taho yanzu misali a ahi mutum malam abdullahi watan goma sha ɗaya sai wata ɗaya wata yan mutu ya yi na sha biyu ko to sai wata shekara ta shigo am da a kiran shi ko sana sana za a kiran shi tare da cewa wata guda na koyi amma bai zama towa am sai ni sai wata na goma sha ɗaya ya gewayo wannan na farko kenan kaliba cin at-tadribatul lughawiyya juz'i na hudu na Sheikh Abdul Latif Ahmad Shuwairif rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin ya kawo wannan abu na biyu to mene bambancin kuma sana da a bayan wanga sai malamai suke cewa in ka ji sana tana yiwa akwai sauki tana yiwa akwai tsanani amma in ka ji am to babu tsanani kaga nan da yace ni tazra'una sab'a sinina da abar sini ne ya ce amma za a yi noma za a samu abinci kaga akwai sauki sun mai yati min ba'ad dalika sab'un shidadun ka gani tsanani kaga kenan sana tana iya zama mai tsanani ko mai sauki amma sun mai yati min ba'ad dalika amun fihi yughasu an-nas wa fihi yasirun shi yasa Allah ya ce wa laqad akhadna ala fir'auna bis-sinina bai ce bil a'awami ba in baka yarda ba ko dan qur'ani yuna ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة نا أن شاويا إلا أن قال لك هيري kaga ya samu sarari ya samu sauki to mun gane wannan shi sa ijazin qur'ani ta kowane bangare akwai shi bincike kan qur'ani sai dai ka iya kokarin ka a hijja zan ci aikin hajji na kai kuma a hijja kenan zo ci aikin hajji na shi sa kici mai hijja lokacin da ake ziyarar ɗakin Allah an gane ko yawwa to wannan shi dai ne da an ka ba da labari kuma sarki ya ce wa ƙalil maliku utuni bihi ko falon ma ja a hun rasulu an gane ko can kuma ayat da za ta zo ta hamsin da hudu wa ƙalil maliku utuni bihi ta ce mi astakhlisu li nafsi to almuhimmu dai qala ma khatabukunna idh rawattunna yusufa an nafsihi an ka tambaye mata menene sha'anin ku lokacin da kun ka nemi annabi yusufa qulna hasha lillahi abu amr ibn al ya karanta qulna hasha lillahi sun ce sarki ya tabbatar ma Allah kaga su sun tabbatar da annabi yusufa bai bi ba bai neme su ba to almuhimmu kuma sai ayat wagga ita sabanin malaman tafsiri ne yana da kyau mu kawo muku shi saboda bincike wajen wa ma ubarri'u nafsi an yi sabani shin magana annabi yusufa ce ko kuma magana ta ce wasu malaman tafsiri sun tafi cewa magana annabi su ma ubarri'u nafsi wadansu kuma malamai sun ce a'a magana imra'atul aziz ce tunda an ce qalat imra'atul aziz al'ana hashasa al-haq ana rawatuhu an nafsihi wa innahu lamin as-sadiqin ko to daga zalika li ya'lama anni lam akhunhu bil ghaibi shin ta ta ce wa anna Allah la yahdi kaydal kha'inin wa ma ubarri'u nafsi yanka ce duk magana ta ce wasu ka ce a'a zalika magana annabi yusuf ce wa ma ubarri'u nafsi ko magana annabi yusuf ce kadiba cikin tafsir na ibnu jarir at-tabari kadiba ha ba a faɗi sunanta ba zaliha wannan ba cikin qur'ani bane ai babu shi eh cikin isra'iliyat ne zaliha babu a cikin qur'ani babu sunanta kuma cikin hadisi babu wani nasti dai wanda da gani wanda ya tabbatar da sunanta Eh, amma dai kuma ba a cewa ƙarya ne ba sunanta haka nan ba saboda babu nasin da kuma ya ce ƙarya ne sai ka ima bakinka eh imra'atul aziz maji ba eh nan mutum shi tsayi ne eh illa abu gudana malaman balaga su ba su yi tsaye bakin nan ba malaman balaga ta qur'ani bari ma a kawo shi sun ka ce in ka ji qur'ani ya ce imra'a to akwai matsala there is problem in ji masu karatu english ya the problem in ka je ce zauju saboda qur'ani bai cewa zauja babu cikin cikin qur'ani tun daga bakaran nasu zaujatun babu shi zauju da yake cewa miji zauju na mace kuma zauju amma ba cewa sai wasu ka ce cewa zauja kuskure ne aka ce a'a larawa suna cewa zauja ba laifi bane amma dai al-afsahu ka ce ma mace zauju malaman fiqh sun kace to mu dai ku bari mu ce zaujatun dan in mutun ya mutu muka ce mata zaujul ba a san miji da ya mutu ba ko mace wajen raba gado tana iya rikidewa an kace ana iya cewa mata zaujun sun kace in ku dai ku bari a ce zaujatun din nan yayi mun gane ko kuma yazo cikin hadisi innaha zaujati hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin sahih muslim an gane ko wanda ya tafi itikafi ɗaya daga cikin matansa suka ziyarce shi ya hito zai rakiya ta sai sun ka gama zala sallallahu da ita sai suka ƙara gaugawa sai ce ala risli kuma ku tsalu sallu inna ha zawjati mata ta ka saboda duk inda akwai shubha ka nisance shi ko annabi kake sun ka ce subhanallah ya da'imul to mutum manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace a inna shaytana yajri min al-insan majra dam shaytan yana gudu a cikin jikin dan adam irin gudun jini kai yazo ya halaka ku ku sa ku yi mummun annabi mummunan ka to ku halaka mun gane ko to kenan kaga akwai zaujati kuma cikin ash'arin larabawa zaka ta ganin suna ka zaujati zaujati kenan sai zama to fasihun ne amma al-afsahu a ce mace zauju to malaman balaga balaga malam bello ta qur'ani dan qur'ani yuna al-qur'anance sun kace in ka ji mace an ce mata zauju cikin qur'ani to there is not problem ma fihi ayi mushkila babu wata matsala amma in ka ji imra'a sun kace to wallahi akwai problem duk inda shi ko sai an nemo shi sun ka ce kaga na Allah ce ni a cikin suratul tahrim bari mu hada can daraba Allahu masalan lil ladina kafaru imra'at nuhin wa imra'at lut kaga imra'at nuhin da imra'at lut akwai matsala ne mata annabi ta zan kahira kahira Allah ya sakkwatawa sannan kuma shi annabi nuhu mashi daga cikin ulul azmi min ar-rusul Allah ce kana ta tahta abdaini min ibadina salihin fa khanatahuma falam yughniya anhu min Allah shay'an wa qil la dukhulan nar ma'a ad-dakhilin mun gane wannan to kuma imra'a tabbat yada abi lahabin wa tabba ma aghna anhu maluhu wa ma kasaba sayasla naran zata lahabin wa imra'atuhu hammalat al-hatab kaji shiri ta kama annabi sallallahu alaihi wasallam ita kahira ta mijinta kahirina akwai matsala ko ba malam bello wanda matsala dubulta ma ya duce uwa to ba ta yi imra'a kuma eh wa imra'atuhu qa'imatun mata al-ibrahim ko ba ta aiwa yaro ba ta aihuwa mala abdullahi ni aka ce ma aihuwa da zamanci a sai hai ne ko eh a sai hai ba ta aihuwa amma mu akwai matsala ko babu to mu tsayi to imra'atul aziz malam bello matar sarki tana son yaron ta akwai matsala ta huce wanda sarki ba in ya ji matar matar shi tana son ko kashe ka sa ayi ko shi kore ka da yanki ne ko da gari ne akwai matsala to mu tahi zakariya ce mi wa kana timra'ati akiran kaga ba ta aihuwa mu tahi oh imi imatu mi wa mar'atani eh ah, cikin suratul qasas ko wa wajada min dunihim imra'ataini tazudan ko haka nan bane ala abdullahi mata babansu ya tsufa bai iya aiki kuma suna cikin garin mutanen banza waɗanda ba a taimaka musu dole sai da annabi musa ya zo akwai matsala ko babu gida in babu namiji tsaye akwai matsala a larama to mu tahi ha idh qalat imra'atu imrana ko ba karan bane rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharrara akwai matsala imrana ya mutu wa zai kula da gidan shi ha Baji ba eh kuna wata ibara da hankaci akwai matsala ya mutu mun ji ko don haka in ka ji malaman balaga ta qur'ani sun faɗi magana gakka ce ƙarya na ba malaman balaga ba duk wanda ya faɗi magana ko ba malami na ba gakka ce ƙarya na ce a kawo hujja kaga sai ka diba ka gani in abin da ka karɓa na ka karɓa in bai karɓuwa kuma ka ajiye ba sani kuma tabbata ba shi yasa kaga annabi nuhu annabi lutu Allah ya ce fa anjanahu wa ahla musa jimi illa imra'atahu imra'atahu bace illa zawjahu ba kenan ko mushkila ta aqida ko mushkila ta aihuwa ko mushkila ta kahirci gashi nan dai zakariya kuma cewa kana timra'ati aqiran cikin ali ibran da cewa imra'ati aqir kaga wa imra'ati aqir tana nuna ba ta aihuwa wa kana timra'ati aqiran a cikin maryam ya nuna shi tun can da ba ta aihuwa dan kaga da ayoyin qur'ani malam bello ba an ce matan zakariya wanda a ce akir ba sai ƙur'ani ya ce wa zakariya izna ga rabbahu rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warisin fastajabna lahu wa wahabna lahu yahya sai ce mi zauja bai ce imra'atahu ba saboda tana aihuwa malaman balaga ha su ma suna da ta cewa ha eh malam bello kenan a a shi sahiba wanda ana nuhin ta abotakance ka shi wannan zancen imra ana aka yi shi sahiba ana nuhin ta abotakance ka tana izinin towa ta gari tana izinin towa ta gari to aya ta gaba wanda zamu tashi akan cikin tawjihul qira'at inda Allah subhanahu wa ta'ala ce وكذلك مكنا ليوسف في الارض كما كما bayan annabi yusuf ya fito daga cikin gidan kaso Allah ya ce wa kadhalika makkanna li yusuf fil ardi mun tabbatar da yusuf a bisa doron kasa nan ba tabbatarwa ba shi na iya tahiya a a nan mun ba shi karfi da jama'a da power inji masu karatu ingilishi Allah ya ce ya tabawwa'u minha yana jujjuyawa asalin tabawwa'a shine ka zamna ga wuri wallazina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim wa laqad bawwa'na bani isra'ila mubawwa'a sidqin shi kuma mukhtasar ya ce in lam tubawwa ko ma lam tubawwa ne in ban manta ba matukar baiwa ba a yi kwanciya da ita ba dama kinan an zama gida guda ita ai sai ana iya kwanciya da ita ya tabawwa minha yana jujjuyawa a bisa doron kasa haisu ya sha yadda ya ga dama qira'ata ibnu kathir haisu na sha bin nun la bil ya yadda muka so to na kaga qira'atin sun guda biyu haisu ya sha'u da haisu na sha sai malamai sun ce a'a haitu na sha'u yadda muke so haitu ya sha'u yadda ke so domin mashi'a ta bayi tana karkashin mi tahta mashi'atillah wa ma tasha'una illa an yasha Allahu rabbul alamin to sannan kuma aya wadda zamu kara ta gaba aya ta 62 akwai tawjihul qira'at a karkashin ta inda Allah ya ce wa qala li fityanihi ja'alu bida'atahum ko fi rihalihim an gane ko yawa wa qala li fityanihi ja'alu bida'atahum fi rihalihim anan idan muka duba akwai wato abin nan li fityanihi imamu hafs rawi na asim da hamza da kisa'i da khalaf sun karanta li fityanihi an gane ko sauran qurra kuma sun karanta وقال لفتيته لفتيانه فتيان يا رمضان تو جمع الكسرة yana nuna suna da yawa lifitiyatihi kuma jam'ul qilla ne taw ya za mu yi da su wasu malamai suka ce lifitiyatihi ya gaya ma yaran shi jam'ul qilla ne na kusa kusa lifitiyanihi ya haɗu sun kace da jam'ul qilla da jam'ul kasara da duk ma'anar su guda wasu malamai suka ce a'a ya haɗa mana kusa kusa daga farko daga baya kuma ko shi waɗancan ya ƙara gaya ma waɗanda aka kasa gare su ko ko yace su isar da sako zuwa waɗancan ba ta kare ba yace ij'alu bida'atahum fi rihalihim su sanya kayan su da suka zo da su kenan fi rihalihim a cikin kayan su da suka zo da su bida'atahum nan kayan su ko kudin da suka zo da su fi rihalihim a cikin wato kenan kamar kace dabbobin su abin nan mangala mangala an gane ko na dabbobin su la'allahum ya'rifunaha yace tana yiwa su gane kayan su idan qalabu ila ahlihim idan suka koma zuwa ga iyalansu la'allahum yarji'un dan saboda su yi so dawo idan muka duba cikin littafin tawjuhil qira'at al-ashr bil qur'an da suka zo wajen wannan qira'a wa qala li fityanihi da wa qala li fityatihi mun gane ko sun kace to sun kace qira'at hamza da kisa'i da khalaf da hafs rawi da asim sun karanta lifitiyanihi waɗancan kuma sun karanta lifitiyatihi sun kace ita qira'a lifitiyanihi an kafa mata hujja an yi taujihin ta bistiyab fa inna fitiyanan jam'u kasra wa rihalun jam'u kasra kenan fitiyan jam'i ne na irin dikin abu na da yawa rihal shi ma yana nuna mi abu masu yawa kuma kan bari fi rihalihim sun kace to kuma fi qawlihi ij'alu bida'atuhum fi rihalihim sai an kai munasabar jam'ul kasrati bi jam'ul kasra ita ko qira'ata wa qala li fityatihi sun kace an kafa mata hujja bin nawiri ita ba da siyaki na ba da tamkatta an gane ko innahum fityatun amanu bi rabbihim ba ce innahum fityanun ba mun gane wannan da kyau ko da aka kace kowace akwai abin da ke wata shaida to falan ma raja'u ila abihim lokacin da sun ka koma zuwa ga baban su qalu sun kace ya abana ya kai baban mu muni aminnal kairu an hana muna au amma suna nufin za a hana musu tunda yanzu an yi musu an gane ko fa arsil ma'ana akhana ka tura muna dan uwanmu an gane ko yawwa fa arsil ma'ana akhana naktal ko ba haka nan bane yawwa imam hamza da kisa'i da khalaf sun karanta yaktal kenan sai rubuto ka tura dan uwanmu shi ya awo ko suna nufin mu ne a an hana muna na dan uwanmu mun zo da nashi kaya ba mu zo da shi ba an hana ko kuma suna da a'a za a hana mu zuwa gaba in ba mu tai tare da shi ba tunda annabi Yusufa ya ce fa in lam ta'tuni bihi fala kayla lakum indi wala taqrabun ba sai kuma fita ba to in muka baki kira'a ta Hamza da Kisa'i da Kharaf yaktal wasu sun kaza tsammanin sunan naktal ko yaktal sunan shi na wai sunan wani mutum na fa arsil ma'ana akhana naktal wanda aka ce ba naktal mm daga iktala wato kala yakilu na sai aka kara alif da ta'un an ka ce iktala kenan naktal mu za mu je mu yi awu yaktal shi ma zai yi awu kinin kira ta nuna za mu je mu yi in ma naktal ba ta ɗauke haddashi ba to yaktal ta haɗa haddashi in ma naktal ta nuna za mu yi awu gaba ɗai yaktal kuma shi ma zai yi awu ba sani kuma fahimta ba alal infiradi yaktal ko kuma ya ɗauki jam'i naktal har shi ya shiga ciki mun gane ko eh zai yi awu ko za mu yi awu wa inna lahu lahafizun sun ka ce ai mu masu mi masu kiyayewa ne gare shi masu tsaro ne wato gare shi idan muka duba a cikin littafin tawjihul qira'at al-ashr bil qur'an a safha ta 159 an gane ko sun ka ce qira'ata hamza da kisa'i da khalaf yaktal bil ya'i an gane ko da kuma naktal jamhur ita qira'an nun wanda an ka ce naktal sun ka ce mahmulatun alama ja'a ba'daha an dauke ta akan abin da ya zo bayan ta tunda sun ce ولما فتحوا الله يقول ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا سنك تغمي ونمير كاغا سنك تي ونمير بتي ويمير ما ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير سيانك توجيه انتدى نكتل مثلا يكون فهمت ما يوا تو wannan sannan kuma ‘yan uwa annabi sun ce muni aminnal kailu an hana muna muni aminna ba a ce minhu ba fa arsilhu ma'ana naktal ma muni ina li ghaibatihi abinda an ka hana muna lokacin da bai zo ba ko don saboda bai ya fako bai zo ba mun jadda ake taujihin wannan don haka mallam abdullahi daga yau naktal ko yaktal fi'ili na ba sunan wani mutum na ba an gane ko sun ka cewa inna lahu lahafizun mu masu kiyayewa ne gare shi za mu dan abin nan ƙara abin nan akwai fa'ida ta balaga amma mu bar ta ƙarshe har mu kawo wannan ayar qala hal amanukum alaihi yace yanzu ina amince muku gare shi ko akan shi illa kama amintukum ala akhihi min qabl sai kamar yadda na amince muku akan dan uwan shi gabani shi annabi yusufa na amince muku abin bai kawo bai haifar da da mai ido ba to fallahu khairun hafizan hafs imamu hafs wanda rawi ne na asim da hamza da kisa'i da khalaf sun karanta hafizan fallahu khairun hafizan Allah shine mafi alkhairin mai tsaro sauran kuma sun karanta fallahu khairun hifzan an gane ko kenan sai zama to hifzu masdar ne sai an kaddara fallahu khairun hifzan ay fallahu khairan za hifzin Allah shine mafi alkhairin ma'abucin tsaro dan babu mai tsaro irin na Allah tunda shi Allah bai kwana la ta'khudhuhu sinatun wala nawm gangadi bai kama Allah balantana bacci kaga duk wani mai tsaro duniya shi na kwana sai ka sai da kai da matsaron ka kai kwana duk akai muku haji sannan tsaro irin na Allah babu irin shi don Allah baya babu abin da Allah ya jahilta inna Allah bi kulli shay'in alim kuma wallahu bi kulli shay'in alim sannan kuma mi babu wanda ya buwaye Allah inna Allah ala kulli shay'in qadir to wa huwa arhamur rahimin Allah shine mafi wato alkhairin abin nan to kenan in ya zama to hibban sun kace ana iya ɗauka shi tamyizi ko hali kenan fallahu khairun hibban ko fallahu khairun abin nan hibban ana iya ɗauka shi tamyizi ne khairan ko kuma ya zama to hal ne a matsayin hal hal kaunihi hafiza ina fata an fahimce ni yawwa hafizan bi fathi al-ha'i wa alifin ba'daha an gane ko wa kasril fa'i tamyizan kinan fallahu khairun hafizan kinan sai zamanto hafizan tamyiz ne ko ko hali haka za a yi rabin shi amma an kace fallahu khairun hifzan sun kace to tamyizi ne faqat to almuhimmu dai hafizan nan ismul fa'il yana nuna mai tsaro hifzan kuma yana nufin tsaro Allah shi da kashi shine tsaro kenan ma'abucin tsaro Allah shine mafi alkhairin mai bada tsaro zuwa hifzin kenan wa huwa arhamur rahimin Allah shine mafi alkhairin wato mashi jinkan masu jinkai wannan kira'a ta hafs da hamza da kisa'i da khalaf hafizan sun ka ce sauran qurra sun karanta hifzan ko wace kira'a an kama mata hujja bi siyaqi shi hafizan fa innaha radd min yaqub alayhi salam ala ikhwati yusufa da yace sun ka ce wa inna lahu la hafizuna sai ce fallahu khairun hafizan sannan ita ko fallahu khairun hifzan sun ka ce radd minhu alayhi salam ala ikhwati yusufa hina nasabu hifzan anfusihim wa nahfazu akhana kenan nahfazu hifzan wal ma'ana fa hifzullahi khairun min hifzikum tsarewa Allah ta fita ku allazina sabtumuhu li anfusikum wanda kun ka danganta shi zuwa gare ku wallahu ta'ala a'lam Allahumma amin tukun kira sallah ya na'am to yanzu fa'idar da zamu dauka ita ba ta da alaka da qira'at an gane ko yawwa amma dai tana da alaka ce da balaga aya ta hamsin da takwas a cikin suratu yusuf inda Allah ya ce waja a ikhwatu yusuf muna ganewa ko waja a ikhwatu yusuf ‘yan uwan annabi yusufa sun zo fadakalu alaihi me ya fadakalu alaihi malamin cewa suka shigo a kan shi ko suka shigo gare shi ko gun shi ko wurin shi fa'arafahum sai mi to hum bai cewa hunna ba a mala abdullahi yan uwan yusufa ai maza da babu ta galibi janibin dukkan a janibin ina sama ala abdullahi eh ayi ai babu okalai nan biwa gairar okalai nan dai hum tana nan matsayinta a hum khalisatul lizzukuri babu ina su tare da ita fa arafahum sai Allah ce mi wa hum lahu munkiruna amma su game da shi ba su gane shi ba mai jilali ne ce libo da ahadihim bihi saboda zamani yayi tsawo tsakaninsu da shi wa zannihim bi halaki ko sun yi zaton kuma ya halaka to amma anan malam abdullahi da Allah ce waje a ikhwatu Yusuf fa dakhalu alaihi wajen fa arafahum bai ce ba thumma arafahum domin inda ya ce wa arafahum alwawu tufidu al-atf amma la tufidu at-tartib wala tufidu at-ta'qib wala tufidu at-tarahi ba ta nuna abin ya zo da gaggawa ba ta shine at-ta'qib ba ta nuna kuma abin yana da jinkiri ita dai tana nuna da mutlaqul jam kuma la tufidu tartib tana yawan da anka kawo gaba shine baya tana yawan da aka gaba shine aka gaba amma ita fa'un tufidu ni al-atfu ma at-taqib thumma tufidu al-atfu ma at-tarahi aka ce thumma arafahum kinan sai da anka dauki lokaci mai tsawo sannan ya gane su to da anka ce fa arafahum menene wa hum lahu to shi na malam bahaushe ya ce in ma ya manta mai ɗabai man cewa ga ta nan fadakalu alaihi suna shiga fa arafahum kai tsaye ya gane su saboda shi an kai mabanna wahum lahu munkiru da su kuma su gane shi ba don ya kamata mu dakanta abinda muka faɗa zaman to dai Allah shi ba mu lada wanda mun kai kuskure kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya farta mana subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh